إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Muna karatu cikin Alƙur'ani mai girma a wannan masallaci namu na masjidin Nuru. Kuma muna cikin suratul Baƙara mun karanta aya ta ɗari biyu da talatin. Insha Allah za mu tashi a yau aya ta ɗari biyu da talatin da ɗaya. Aka ne ko? بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم
muna magana akan sakin aure shi aure yadda aka halatta shi kuma saki halal ne idan bukatar su ta taso mace in an yi mata saki ɗaya ko biyu miji yana da ikon mayar da ita ko bayan ta gama idda ko kafin ta gama idda in bayan ta gama idda zai shiga cikin masu nema idan kuma kafin ta gama idda to yana da ikon ya ce ya mayar da ita ba ta da damar ta ce taki amma idan aka yi saki na uku to wannan haske ta auri wani ta zauna tare da shi idan ya sake ta to kuma ya halatta ta iya dawowa gida ci gaba da magana akan batun saki da yadda za a yi hukunce hukunce na idda idan an saki mace ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce idza da wa idza dallaqatumun nisa idan kuka saki mata fabalagna ajaluhunna sai iddar su ta yi kusan cika dama idda an ce jini uku ne idan mace tana yin jini idan tsohuwa ce ta daina yin jini wata uku ne idan yarinya karama ne wanda bata fara ba wata uku ne idan wanda bata jini ne kwata kwata wata uku ne to wannan jini uku sai aka yi ɗaya aka yi biyu ba saura ɗaya ba to sai ya daina so ya dawo da ita gashi kuma iddanta ya kusa karewa abinda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kirayi mazaje cewa fa amsikuhunna bi ma'ruf idan kuna so ku zo ku daidaita ku da su ku dawo da su a cikin mutunci a kwanciyar hankali ce to shikenan matsalolin da suka faru za a daidaita a yi amma wala tamsikuhunna kada ku zo ku rike su da wannan dawowan birarar da ku cutar da su bari in yi maganinta in na ce na dawo da ita ai ba zai ta ƙara aure ba ko to kada kai haka in ka yi haka wannan cutarwar Allah yana gani kuma Allah zai saka mata kada wani dalili ya sa ka yi tunani bari kawai in shirya yi mata kome don ta dawo ƙarƙashin igiyar aure a yi mata wulakanci ko a bata wahala Allah ya ce kada a yi wannan a cikin alkur'ani menene birane aka ce lita'atadu don ku ƙetare iyakar Allah ma'ana ku riƙe su su rasa ɗan da za su matuƙar da igiyar aure a kanta babu dama wani ya aure ta to kada ka bi mata kome don kai mata wannan abu Allah ta'ala ya ce wala tattakizu ayatul lahi huzwa kada ku riki ayoyin Allah a matsayin izgili ana kar'in wa man yaf'ala zalika wanda ya aikata haka in ji Allah abin da muka faɗi a farko na riƙe ta don ya cutar da ita ba don kome na tsakani da Allah ba shi ne wani wani zalika ko faƙad zalama na ya cuci kansa ita dai Allah zai saka mata in dai ka dawo da ita ba don Allah ba Allah ce wala tattakizu ayatul lahi hudwa kada ku ɗauki ayoyin Allah a matsayin abin izgini Allah yana muku magana da kada ku yi ku ɗauka abin wasa ne don kuna da iko akan aure ko hukunci akan aurenku idan kuka yi wannan Allah ba zai bar ku ba kada kuma ku ɗauki wa ma anzala alaikum min alkitabi abinda Allah ya saukar muku a littafi na hukunce hukuncen saki da aure ku ɗauke su abun wasa game da zaman aure aure addini ne ba al'adar kowane gari ba don haka Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية حقيقة من أيكو da manzanni kafin ka ya Rasulallah mun sanya su masu aure masu zuriya da haka aure ba wasa bane duka annabawa su yi annabawan da ba su yi aure ba takaitattu ne an kirga su tun da duka sun yi to aure yana da ka'ida yana da hukunci ina fata an gane waliki mata da kuma wato hukunce hukunce aure yana da shi na shari'a akwai wanda ba za ka aura ba a shari'a akwai dalilin da zai sa ba ku da dangantaka amma an muku shayarwa ɗaya ba za ku yi ba akwai abubuwan da an yana iya raba zaman aure kamar karbi kuɗi a hannunta da sunan fansar aurenka sannan a cikin zamantakewan aure ba a cewa mace in na taki ma namiji ya ce in ya take ta ko ya taɓa jikinta kamar ya taɓa mahaifiyarsa wannan ya zama wani hukuncin daban shi ma yana na a matsayinsa sannan idan da za a yi ciki ya ce ba nasa bane ta ce nasa ne a je kotu gaban alkali ko hukuma ko a je ga masarauta a yi rantsuwa to shi ma yana da hukunce hukuncensa ina fata dai an gane da aka abubuwa da yawa na iya tasowa game da zaman aure amma shari'ar musulunci ta warware ɗaya bayan ɗaya to kada ka ɗauki waɗannan abubuwan abun wasa Allah ya san da su yadda su ya izukun bihi wannan Allah ne ke muku wa'azi da kansa cewa ku kama abin da ya gaya muku na hukunce hukuncen aure ku riƙe da gaske kada ku yi wasa da aure yar ba ga aure yana daraja da za a nuna wani a ce an haife shi ba aure ya ake ganin sa ba shi aure ya ƙara ma kowa daraja da mutunci da haka ku rike aure Allah yana muku wa'azi shi da kansu wattaqullaha Allah ya ce ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani anna Allah bi kulli shay'in alim Allah masani ne akan komi ya san zuciyarka in ba dan Allah kai kome kake so ka zauna da ita ba ko Allah bai sani ba to tunda Allah ya sani karka yi abin da za a rubuta ma zunubi na'am
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن نعم أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون
biyar da rai ya ɓaci a aure sulhu yana da amfani da haka ubangiji ya ce wa sulhu kai akan aure ake magana sulhu shi ya fi alheri amma rabuwa ta halatta idan dai wani zai cutar da wani wai za da lakatun nisa Allah ya ce idan kuka saki mata ko fabalagna ajaluhunna sai har idda su ta zo ta ƙare to wala tudluhunna wato kada ku hana su koma idan suna niyyar komawa an yanki ha zuwa jihinna su zo su auri junansu idan suna son komawa. Miji ya saki matarsa a cikin ɓacin rai, an samu matsaloli, ta gama idda, duka bai dawo ba bata dawo ba. To bayan an gama idda sai tunanin ya dawo da ita ya kama shi, ita ma sai ta yadda a dawo da ita. Shi ma namijin ya yadda zai dawo, kun gane abin da ake nufi? to kuma sai wasu da suke tsakani a matsayin waliyanta sai suka ce san ba zai yi ba sa so to shine anan Allah yake magana da su hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Masir ibn Yahya ibn Yasir kanwarsa ta gama idda mijinta ya dawo zai mai da ita aka ce san ba zai dawo da ita ba yaki har aka je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce a'a ko ta gama dinda ta gama idda mu mijinta ya ce yana so ya dawo da ita ita ma ta ce tana so ta dawo shine cikon ayar mu idza tardau idan suka yarda bainahum wato aka samu yarda a tsakanin su bil ma'ruf da kyautatawa cewa sun yi haƙuri sun sulhunta sun samu daidaito suna so su koma Allah ya ce to ku basu su koma kada ku hana su shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba laifi a ji a yi komai amma wannan ana maganar shika nawa ɗaya ko biyu ko idan ya zama saki uku ba zai yiwu ba zalika Allah ya ce yiwu azubi wannan Allah ne yake muku wa'azi ma'ana ake jan hankalinku game da shi cewa komai fa na iya faruwa kada ku yi rabuwar wulakanci ka ebe kayanta ka watsar ka yi mata gori ka zazzage ka ta ci maka mutunci ka ci mata mutunci a wulakanta juna ba ku san abin da zai faru ba haka ne to Allah yana muku wa'azi kada a dinga rabuwa rabuwan ba daɗi ga wa ake wannan wa'azi man kana minkum yu'minu billahi wa yawmil akhir Allah ya ce ga wanda cikin ku yayi imani da Allah yayi imani da ranar alkiyama cewa za a masa hisabi to hatta a cikin zaman aurensa zai yi hakuri ya kula da auren ya mutunta auren ya zauna da matan lafiya Allah ya ce zalikum azka wannan shi yafi alkhairi an gane ko wa azka lakum shafi alheri gare ku wa har kuma shafi tsarkin zuciya da tsarkin imani wallahu ya alamu wa antum la ta'lamuna Allah shi san abin da zai faru gare ku a goben ku ku ba ku san abin da zai faru ba la'alla saboda darajar yayan ku ko ba a dawo an haɗu ba ranar auren yayan za a haɗu kuma ba da ranar auren su ba wani abu zai sa ya haɗa ku don an yi rabuwa mara daɗi ran da aka haɗu yaya za a ji to shine Allah shi san yadda lamari zai kasance a rayuwa ko wata ran ta arziki kaɗan zaga gunta kaɗan daga hannu kaga sai ta tuna wannan abu ko yawwa ko kuma kai ka wadata ta dan zagayo ta ce ita tana buƙatar wani abu a gunka ina fata an gane ko me na iya faruwa tsakanin miji da mata bayan an rabu da haka kada a dinga yin waɗannan abubuwan da zuciya take sawa a yi ta abubuwan da basu kamata ba duka anan Allah yana karantar da mu yadda za mu yi tarbiyyar kanmu da zuciyarmu da iyalanmu ko da a cikin rabuwa ina fata an gane wallahu a'lam wa antum la ya'lamun ko Allah shine ya sani wa antum la ta'lamun alhali ko ku sani ba na'am wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a wa 'ala al-mawlud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير a cikin zamantakewan aure za a iya samun albarkar haihuwa na zuriya wal walidatu matar da ta haifi ɗa ma'ana in mace ta haihu ko an sake ta ko kana tare da ita to aka ce mi yurdina auladahunna za su shayar da 'ya'yansu haulaini kamilaini cikin she- shekara biyu cikakku ita shayarwa ba a so ta wuce shekara biyu sai idan akwai larura idan ya zama ɗan ba zai iya rayuwa ba dole sai an rike shi da nono bayan shekara biyu to ana kaiwa ga magani a yi kokari a rike shi zuwa shekara biyu da ɗan abin da ya abin amma banda wannan to kada yaro ya wuce shekara biyu amma yana iya gazawa idan dalili ya taso ina nufin shayar da nono shayar da jariri nono an gane an samu wata mata ta haihu a wata shida bayan aure sai miji ya ce bai yadda ba domin ana goyon ciki wata nawa ne wata tara to ina uku suke da ya zo sai ya zo wajen sayyidina aliyu ibn abi talib sai ce a ai ubangiji ta'ala ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara daga ɗaukan cikin yaro a goye shi a ciki da kuma ɗaukansa a tsimman goyo ana shayar da shi alƙur'ani ya ce wata talatin ya ce to idan ka dawo wannan aya ka ce an ce a shayar haulaini kamilaini shekara biyu cikakku shekara biyu wata nawa ne ashirin da hudu idan ka ɗaya ashirin da hudu a talatin saura nawa to idan mace ta haihuwa shekara shida ɗan ka ne a wata shida an gane yawwa saboda haka sai aka yi wannan hukunci sai aka ce to duk ɗan da mace ta haifa a cikin wata shida babu laifi ɗan ka ne. Da haka wata bakwai, wata takwas, wata shida, wata goma duka ɗan ka ne. Ina fata an gane. To wannan wata shidan haulaini a wani shekara biyu to shi ne abin da za a yi. Amma wannan Allah ta'ala zai ce liman arada an ya cimma raba ga wanda yake so ya cika shayarwa cif cif to sai shekara biyu yana shayar da ɗa. wata uwar tana jin tausayin cire ɗanta tana ta sa rana tana cirewa saboda tana jin tausayin ta daina bashi nono alhali abin da aka fi so a malaman tarbiyya shine kar a cire yaro rana ɗaya ana bashi nono ana ɗan fara gwada mar abinci ana bashi nono a lokacin da ya fara girma kenan fa lokacin da idan an cire nonon zai iya ɗorawa da kan abinci an gane amma uwar da bata yi hikima ba ta bashi nono har shekara biyu daga ran da ta daina bashi nono ta tura mar gaya sai gwaro ba zai gane ba ai nono da gaya ba ɗaya bane to a hankali ake yin yayi eh fara wayo kuma asalin girman hanji yana farawa ne daga ran da aka haifi yaro zuwa wata uku shi yasa a lokacin malamai suka ce idan yaro yana yawan kuka kada uwa ta damu ta aibata shi da wannan abu wannan mun motsa kafa da yake yi da shishura kafa da kuka shi yake jawa ya gumi shi yake ba shi dama ya tunkuɗo ƙazanta da take jikinsa ta fitsari ko kashi shi yake tace mar ƙwaƙwalwarsa ya samu ya bacci shi yake ƙara mar faɗin hanjinsa da zai ɗauki abinci lokacin da aka daina ba shi nono komai akwai hikimar ubangiji a cikin halittar ɗan adam hikimar Allah tana da yawa ga kanmu liman arada an yi timar ba'a ko sai aka ce wa alal mauludu lahu amma ku sani ku iyaye maza rizquhunna wato ku ne za ku riƙa da arzikin ku riƙe matanku shine it'amul wato ciyarwa da wannan mata wa kiswatuhunna qur'ani yace har da tafatar da su duk matar da take shayar maka da ɗanka matarka kenan to da ita da ɗan abincinsu yana kanka idan an zo maganar tufatar da ita da ita da ɗan tufatarwa yana kanka sai za ka ci gaba da kula da ɗanka ka ci gaba da kula da matarka ta samu nono da abincin da za ta ba wa ɗanta. Ce sa aka ce idan mata ta rasa abincin da za ta ci saboda azumi, miji bai baya iya mata kiwon da za ta samu nonon da ɗanta zai ƙoshi ko tana azumi. To ya halatta idan ɗan ya rasa nono a ajiye azumin a ci gaba da shayar da ɗan domin rayuwarsa. Idan ta ciyar shi kenan, idan bata ciyar ba bayan an yaye yaro sai a rama azumi. Ina ba ta gane. da haka aka ce ce ne mai ciyarwa kai ne mai tufatarwa bil ma'ruf kuma daidai abin da zaka iya eh ne Allah ya ce la takalluhu nafsun Allah baya dora wa rai illa ma ataha ba za a ce a je ka kawo madara in ka je ka kawo kuma do a ce je kawo mi je kawo kafar rago an kawo je kawo koyi a ce a in ba za ka iya ba ka ce da ita da abin da za ka iya a dai samu ruwan nonon da za a shayar da ɗa yana wuyanka da haka kada mazaje a dinga zamewa bayan mata ta aihu dan an sake ta ta tafi gidansu a ce kuma ba za a taimake ta da abincin da za ta shayar da ɗa ba ko kuma a ce ba za a shayar da ɗanka ba har ka zo kana ta da rigima idan an yi magana akan ɗanka wannan ayar tana magana ne akan matar tana gidanka ne ko ka sake ta ne in dai akwai ɗanka a hannunta to hukuncin shayar da shi larurin da take wuyan larurin da yake wuyan shayar da shi yana kan kai uba na miji an gane sabon ko zaka maza ka ba za su tabbata wannan yana daga cikin abun nan su wala tudarru waladun eh walidatu ga ko bi waladiha kada ku cutar da mace akan ɗanta saboda damuwar da uwa take da shi game da ɗa wato ku dinga kuntata mata cewa to ki je ki kawo dan in ba za ki yadda ba in a sai akan kaza sai an baki kaza ki je ki dawo da shi ita ko ba za ta iya dawo da shi ba ko kuma ka kira ta abinci ka ka buye musu su daina ganin ka ka daina ba su kowane irin taimako alhali tana shayar da ɗanka an gane sakon to ubangiji ya ce ku maza kada ku cutar da mata da suke rike da ƴaƴanku suke shayar da su alhali ƴaƴanku suna hannunsu domin ita mace ba a raba ta da ɗanta sai ɗanta ya yi wayo mazajen da ake suke sakin mata su ce a kawo musu ɗa kuskure ne ɗa sai zai iya wanki aƙalla ya iya wanka ya kai kansa ban ɗaki ake iya raba shi da uwarsa in ba ka ba damuwa da shaƙo da ya da uwarsa ta kilka ta bi'a ta kilka insaniya da tun yana cikin uwarsa ya shaƙo da ita ta zo ta shayar da shi ya shaƙu da ita yake take kwana a jiki take kwana a jikin uwarsa ya shaƙu da ita lokaci kaza yana shekara ɗaya ko biyu ka yaje ka ce a baka ka kunta taranta ka sa ɗanta ya shiga mako da damuwa wannan shara bata halarta ba ana kwace ɗa ne kawai idan aka je ga alƙali aka ce tarbiyyar uwar ba ta yi ba domin an rabu da ita toka ko makaruwanci kaga ɗanka ba zai je ba a tana zaune a gurin da ake shaye-shaye ba ka san ɗanka ya tashi a wajen Allah kana tsoron ma za ta canza addini ɗan ka ya bita an gane dalilan amma muna zaune a gari ɗaya ƙabila ɗaya la'alla anguwa ɗaya kawai dan an samu saɓani ka ce sai ka kwato ɗanka shari'a musulunci ba ta yadda da wannan ba kuma alƙali ba zai baka ɗanka ba sai ɗanta ya wayo Allah ce kada ku cutar da mata akan ƴaƴanku da suke rike da su wala mawludu shi ma uban kada ku cutar lahu shi ma uban kada ku cutar da shi biwalidihi akan ɗansa shi da ku dinga aika masa ba shi da lafiya in an jima ku ce da kuraje a jikinsa in an jima ku ce madararsa ta kare in an jima ku kuma ga alhali ba haka bane shari'ar musulunci tana bin bayan kowa daka a cikin qur'ani Allah yayi maganan uwa yayi maganan uba in ka samu da uwa mai fitina in tana rike da danka ku ba za ka bar ka zauna lafiya ba ta dinga damun ka kenan ko zuwa kai baka gan shi ba ko baka aiko ka karbe shi ba ya zama fitina sai ta ma magana akan tufafinsa lafiyarsa abincinsa waye dinsa in kai komi da komi sace to baka zo ka gan shi ba inda dai so ake sai kai laifi duka bangarorin nan guda biyu Allah ya dube su yace kada uwa ku cutar da ita saboda danta shi ma uba kada ku cutar da shi to amma idan ya zama uban ya rasu fa eh walal waris to yana kan wanda za su gaji dan ba wanda za su gaji uban ba duk wanda ya kai wanda dangantakarsa da dan ya kai ya gaje shi to ku za ku ci gaba da kula da shi an gane misali mahaifinku ya rasu kana da ƙani wanda ake shayarwa ko za ku ci gaba da lura da ƙanu ba cewa za ku yi a to ai ni ma maraya ne shi ma maraya ne a to ɗan ƙaramin ne maraya bawan Allah maraya ne amma ai kai ɗin maraya ne mai babban maraya ko haka wanda ku za ku ci gaba da lura da ƙannan kar ku guje musu ku raya su saboda haka Allah ya so shi yasa yayi manya suke shan wahala an mutu amma su suka san irin ɗawainiyar da suka sha game da kannan su wannan kuma haka Allah ya dora maka matukar kai ne babba to da zaran ka ga damar ka kula to kulawar ta dawo kanka haka shari'a ta ce kai misal zalika wato wa alal waris misal zalika su ma wanda maci gadon yaron to suna da irin wannan hukuncin amma fa in arada fi salan idan uwar tana nan uban yana nan babu zancen yanzu masu gado an dawo kan uwa da ɗan uba da uba da ɗansa uwa da ƴarta duk kowa yana nan to sai suka nemi misalar su iyaye wato to to to an tarabi min huma sai su yarda da juna ma'ana ta gaya maka to zan yayi yaro kada kawai ka je ka dawo ta ranka ce wannan fa a ce an yaye shi a ubangiji ta Allah ya ce kada ai haka har rashin wa menene muhimmancin ka ya kai a yayi ɗanka ma ba a gaya ma ba amma da in rashin sanin shari'a yasa kai haka kai kuma karka yi fushi kace a dawo da shi ruwa karka yi haka domin ya dawo bayan wani lokaci ya sha nono kuma zai cutu an gane amma abinda alqur'ani yake kiran mu game da zamantakewan iyalin mu shine wata shawara kuma ku shawara to ya kamata mu yaye shi lokaci kaza eh lokaci kaza wannan yaye da ake ran juma'a Allahu a'lam ni ban san dalili amma mafi yawa ana yaye ran juma'a ko akwai wanda ya san dalili ana ya ga mana to Allah ba'ala da da mata wata kila nan wata sai ta faɗa mana wala junaha alaihim ko Allah ya ce babu laifi a kansu idan kuka yi haka kuka zauna kuka yarjejeniya kuka tattauna da juna da uwa da uba kuka yi ana yin shawara akan abubuwa da yawa game da mallakan da idan an zo shayarwa ana so a yi shawara uba ya kawo shawara uwa ta kawo shawara in an zo aurarwa ana shawara kada kawai a zo a ce ma gobe za a daura auren ɗanka ta yaya a ce wasu ta yanke rana ba a yin haka a a gobe za a yi auren ɗanka wata ce ya rushe a ce ubansa ya yi hukunci ba a haka ko kuna tare ko ba kwa tare tana da haƙƙin kai mata shawara kai ma tana da haƙƙin kai mata shawara dan kana wani gari tana wani gari kar wata rana ka ga ɗanka da mata ba a gaya maka ba sai in hakan ya zama dole an neme ka an rasa ka kai ma dan kana wani gari kana wani gari zama ya raba ku bisa aure ko wani dalili to duk ku gaya mata ko da dan uwanka ne ya rasu sai aka tattaro ƴaƴansa aka kawo maka to kada duk kai musu aure baka gaya uwarsu ba dan tana wani gida tana aure an gane duk shari'a tana mutunta a mutunta juna ne fa a girmama a girmama dangantaka domin a ci gaba da zama da juna lafiya babu matsala Allah ya ce wa yana rattun ko amma idan kuka yi nufin wato an tabiru auladukum wato wasu shayar da ƴaƴanku tace ita ba za ta shayar ba ko dan ba ta da lafiya likita ya ce kacce shayarwa da wannan nonon za ta shayar ko kuma ita ce a ita kai ita a rayuwarta ba za ta shayarwa ba ita ƴar gayu ne san ba za ta shayar da nono ba shikenan ka san abin da ka aura dama shi yasa aka ce ka duba duk wanda ya auro wanda ta ce ba ta shayarwa ba dama kan ta kai wannan matsayi ma san za ta yi wannan abu haka ne kawai mace da ce ba za ta yi abinci ba ni ba na wani mamaki dama kafin ka aure ta ka san ba za ta yi ba tunda ai ba haɗa ku aka yi ranar aure ka ji labari raya aure ba ko ba kai ka je ka gano ta kai maganganu ku wata ku muga ta rama masallaci a to ran da ta ce ba za ta yi abinci ba dama can ka sani ta ce ba za ta sa hijabi ba sai a kawo malami to yaya dama ka san ba za ta sa hijabi ba ka aure kayanka to misali nake badawa amma sai ta ce to ga wani dalili ya sa ba za a shayar ba ma dalilin bacin rai ma dalilin asibiti ma dalilin maslaha wasu matan za ku ga irin su ya bacin aka sake sai su ajiye da ko karami ma wanda suke aiki a gurin da ake shiga motar haya ai sun sani ko sai kawai mace ta zo an biyo ta da da ana kokarin ba ta tunda kin karba har ka ga manya masu hankali a gurin suna kokarin yi mata fada ba ana samu ba to sai kai fushi kace to shi kenan kije ki na dawo da ɗana zan bayar a shayar da shi shari'a ta buɗe muku ƙofa idan shayar da ɗan za ku yi to shi kenan sai ku shayar da shi sai Allah mai albarka da kuka yake cewa wala junaha alaikum babu laifi akan wannan in dai kun yarjejeniya ba kwacewa kai ba ba jefarwa kai ba ta yarda ka yarda ko yanayi ya tilasta ka ko yanayi ya tilasta ta ba za a shayar ba to babu laifi akan ku me za ku yi idza sallamtum ko eh fa ataitum abinda aka kawo bil ma'ruf na abinda aka saba to shikenan sai ku yarda da juna nawa zan shayar kaza ko ita ne tace to tunda ka so ba zan shayar ma danka kyauta ba ya za a yi sai ku zo ku yi ciniki to zan baki dubu biyar a wata a ni ban yarda ba sai dubu goma ni ba zan iya biyan dubu goma ba shine a can wani wuri aka ce wa in ta'asartum ko fasdur di'u lahu ukra ko idan suka yi jayayya ta tsananta masa shi ko mai kin tsada ne mutumin yaƙi to sai ku nemo ta mai shayarwar to ni ba in ya wuce dubu bakwai ban yadda ba ta ce ni kuma in ya daga dubu goma ban yadda ba sai ce to a nemo akwai da za ta shayar a dubu bakwai ya wata ce eh gani shikenan Qur'an ya ce fastur da ulama ukra sai wata ta daban sai ta shayar da shi kuma ya halatta da Allah duk Qur'ani bai warware muku matsalar aure ba eh to duka an warware waɗannan matsaloli ne saboda idan suka faru a cikin gidajenmu mu samu abin nan amma wannan matsaloli ne na shayarwa da suka yi ko Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah game da zamantakewa da matattakin ku game da aure wa alamu ku sani anna Allah bima ta'maluna basir duk abin da kuke aikatawa a cikin matsalolin zama da matayen nan naku wallahi Allah yana gani kuma zai muku hukunci akan ranar alkiyama kada ku cutar da matarku kar ku cutar da 'ya'yanku kada ku yi abin da zai zamo abin damuwa ga iyalanku saboda rai ya ɓaci duk a yi haƙuri abu dokar Allah an gane sabon sallaci والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير
To yanzu miji da mata ana zaman lafiya ba matsala ba komi. Sai Allah ya ikon sa sai miji ya rasu. Saura ne. Yawwa sai Allah ya ce wallazina yatawaffawna waɗanda suka rasu minkum daga cikin ku. Waya garona sai suka bar azwajan mataye ma'ana suka rasu suka bar matansu to ya tarabbasna ai matan za su zauna bi anfusihinna su kame daga kawunan su ba za su yi aure ba bayan mazajen sun rasu arba'ata ashhurin wa ashara sai sun yi wata hudu da kwana goma shage shiga ta kaba daga lokacin da labarin mutuwar mijinki ya same ki shiga ta kaba ko kina bulaguro ko kina gida ko abin kada in dai labari ya same ki mijinki ya rasu ki shiga ta kaba babu zancen sai an miki wanka sai an tsefe miki kayi sai wata ta sa ki sai an zaunar da ke kullum ki miƙe kafa ki rike kanki ki rike wani itace ki zauna a ɗaki duk wannan ba- duk wannan wahalarwa ce ba shari'ar Allah ba ce abinda aka ce game da takaba shine kada mace ta yi ado idan tana takaba kada ta yi dinga yin wanka tana kwalliya ba za ta sa turare mai tsada ba sa turare a jikinta ba sam sam ba za ta yi wanka da sabulu mai kanshi ba ba za ta dinga yin kwalliya da mutane suke tana zama ana ta taɗi ana hira da ita ba ya halatta ta ɗan keɓe ta koma gefe Hurai'a bintu Malik bin Sinan mijinta ya rasu alhali gidan da yake ciki ba nasa ba ne to bayinsa ne suka yi masa tawaye suka gudu sai ya bi su yanzu kamar a ce dabbobinka sun gudu ai za ka ɗan fita ka bi sawu ko to sai bayinsa suka fita sai suka gudu da ya bi sawu sai ya same su kana ga dawo da mutum ya ci gaba da bauta yana da sauki a garin ya dawo da su aka yi ta rikica sai su kashe shi bayan wani lokaci da bai dawo sai labarin mutuwarsa sai ta same ta da haka sai ta ga cewa to gidan da yake ciki kuma ba nasa bane to za ta zauna a wannan gidan da ba nasa bane ta yi ta kaba har ƙarshe sai ta je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce masa ya rasulullah ita kuma yar uwa ce ta Abu Sa'id al-Khudri ta ce masa mijina ya rasu kuma gidan da yake ciki ba nasa bane ina so in koma wajen dangina da zuriyata da iyalaina da yan uwana in je in zauna na yi ta kaba ya fi in zauna a nan saboda zan samu karancin kula Zala sallallahu alaihi wasallam ce mata ba laifi. Bayan ta tashi ta fita. Hadisin yace har ta fita daga cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sai ya sa aka kira ta. Sai ce me kika ce? Sai ta maimaita abin da ta gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai manzo Allah ya ce mata a'a ki koma ɗakin da mijinki ya ajiye ki ko da ba nasa bane. Matukar ba su fitar da ke ba ki zauna a nan zaki ta kaba sai kin gama wata hudu da kwana goma ki koma ina fata an gane to da wannan ake cewa in mace tana in mace mijinta ya rasu kada a zo bayan kwana arba'in bayan kwana goma a ɗauke ta a dawo da ita gidansu a yi haƙuri ta zauna a gidanta an ji abin da shari'a ta ce bayan wannan wasu mata sun fita aikin hajji tare da tawagan maza to sai wata aka kawo mata labari mijinta ya rasu nan ma sai aka ba da umarni ta fita daga cikin tawagar mahajjata ta koma gida ta je ta zauna ta yi iddatul wafati ma'ana zaman iddar ah, abin nan iddar mutuwa ma'ana ta kaba ta yi wata hudu da kwana goma ba a san in ka mace ta fita to rana za a rasa abin da za ta ci yunwa zai yi mata illa an rasa yadda za a yi to ya halatta ta je ta nemi abin da za ta ci saboda kada ta mutu amma in akwai wanda zai bata abincin da cikinta zai ɗauka ta zauna a cikin ɗakinta ta yi haƙuri da yanayin da ta samu kanta na rashin miji har ce wata hudu da kwana goma an ji abin da Allah ya ce shi ne ya tarabbasna za su zauna arba'ata ashirin wata hudu wa ashara da kuma kwana goma sai za balagna ajalahunna wayannan kwanaki idan suka zo to kula junaha alaikum babu laifi a gare ku ya ku waliyanta da yan uwanta da kowa da kowa ita ma kanta ta fita lokacin a yi kitso a yi kunshi a yi kwalliya a shigo kuma a shiga neman wani namiji in namiji ya zo kuma ya aure ba za a ci gaba da rayuwa haka ba an gane ita dai mace za ta zauna ne tana alhinin mijinta tana ta masa addu'a tana ta fatan abin nan Allah ya gafarta masa Allah ya kyauta bayansa har ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi ikonsa na wata da kwana goma ta kammala ta fita daga idda to idan aka yi waɗannan kwanakin to aka ce babu laifi a kunka fi ma fa'al na fi anfusihim da cikin abin da za su aikata wa kawunan su na ado da wani ma ya zo ya nemi ta bil ma'ruf wato ta yi abin da ya kamata na rayuwa dan wani ya zo ya nemi ta bayan nan kuma kar ka ci a daga gama idda to ina ruwanka ta gama ta kaba za ta yi aure ba wani laifi a ciki saurin aure bayan an gama ta kaba ba haramun bane in Allah bai kawo miji ba kuma aka dade ba matsala amma idan tana da 'ya'ya da yawa zaman 'ya'ya da yawan nan sai ya hana ta je ta ƙara aure to ta zama armala ta zama uwar marayu ita kuma uwar marayu idan dai riƙon 'ya'yanki ne ya hana ki tafi ki aure alhali kina son auren ba ki tsufa da auren ba amma tausayin lura da tarbiyyar waɗannan 'ya'yan ya ajiye ki da za ki mutu a wannan yanayin mace ta yi mutuwar shahada eh dan a gane matsayin kula da 'ya'ya kuma yana da muhimmanci a wajen tarbiyya an gane in dai ta san akwai larurun kula da 'ya'yanta kuma inda za ta je ba za a kula da 'ya'yanta ba to ta yi hakuri ta zauna ta kula da 'ya'yanta ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wallahu bima ta'maluna khabir Allah masani ne sanin da babu kamansa akan abubuwan da kuke aikatawa da haka a cikin lamurran ku na takaba ku yi hakuri ku tsare mutuncin ku ku tsare addinin ku kada ku yawo kada a je ko ina kada ga mai takaba ta dan zagaye kanta da wani abin da abin da za ta lullube kai tana ta yawo ki shiga wancan gidan ta shiga wancan gidan ko da babban gida ne ki tsakaita iya baran da ke da ɗakin ki da ɗan guraren da dole sai kin je in man da haka to mace ta kiyaye game da ta kaba ba a son ta dinga fita yawo an gane wannan sallace ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم na'am علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا إلا أن تكونوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم
waɗannan kuma masu ɗan yin alaƙa da mai takaba tana zaune tana takaba kai abokin mijinta ne kana ɗan kawo mata hira ka gaishe ta kana ɗan daɗa ci gaba da jajjafi da lura da ita ko to sai kaga kuma a hakan kana santa da kuma ga shi tana takaba da kuma ka ga dai ana maganan tana takaba za ka zo ka bijilo mata da wata magana ko ita tana ɗan son wani ta ɗan aika masa da waɗansu maganganu ko kuma iyayenta su fara bijiro mata da wani duka sai an yi hukunce hukunce kada a zauna haka kawai sagaga ko na abu ya zo ya auku Allah ya ce wala junaha alaikum babu laifi a kanku fi ma aratu cikin dan abin da kuka dan bijiro bihi min kidbatin nisa na neman mace misali malam yace kaman ka ce innaki da jamilatun ko kaman wata rana kuna dan zaune ka cika amma kina da kyau sakon kar ya wuce haka eh ko ka ce kai amma kin yi abinci ko dai wani abu dai wanda ban san kalmomin da ba na so ne ta amfani da kalmomi ne amma duk kun sani an kuna ta dariya mutum dai zai iya yin wasu ɗan kalmominsa na dabara shi ya sani ya danganta ga irin hikimarsa an gane ko kuma mun yaji da misali kimanin ya ce ko kuma ka ce ka wato ina ma mutum zai samu kamar ki Eh, wani abu dai wanda ai kaga duk wannan ka ce kana son ta ne eh to wani abu ne mai kama da haka eh aw asnantum fi anfusikum ko kuma ku danne ku koye a cikin ranku amma ku ta musu kyautatawa ku ta ziyara ku ta fara'a ku ta waye amma dai ba ku faɗa ba eh maza suna da dabaru ai iri iri ko yawwa to wannan dabarun na ku za ku ta yi ka daure a cikin zuciyarka baka faɗa ba amma dai kana ta yin abubuwa fil kitbati mm wala tasbiruna Allah ya sani fa abaha lakum sai Allah ya ya halatta muku bujurewar da abin aka ce walakin sai menene la tuwaidu la tuwaidu hunna sirran Allah ya san ba za ku iya rike abin sirri a cikin ranku ba dole dan adam sai yayi wasu alamomi da wasu abubuwa da za a iya ganewa idan ta kama ubangiji ya halatta muku wato ku yi wani abu amma in ya zama dole illa an taqula qawlan ma'rufa da Allah ku faɗi magana mai ɗan sauƙi, kar ku faɗi maganar batsa, kar a faɗi wata magana wanda ka fito fili kawai, ka ce ai kawai ka kawai jira ke ni yanzu ai jira nake ki gama ai ba abu ya fito fili ko ku yi kaulan ma'arufa wata kalma dai mai kyau wadda cike da yake da dattaku da mutunci da kamala ko an je an ce ka ce kaza ba za ka ci kunya ba akwai maganar da ka san abin da kake nufi amma ko an faɗa ba zai tada hankali ba to irin wannan za ku ɗan yi amma ba fitowa fili ga wanda take kuma wannan ana magana ko tana iddar aure ko tana iddar abin nan ta kaba duk za ka iya yi ina fata an gane Allah ya ce za ka yi ko amma me wala ta azumu ugdatan nikah amma kada ku je ga maganar daura aure fa duk yadda za a yi ku daura mace aure bata gama idda ba ko bata gama ta kaba ba ita mace tana wata hudu da kwana goma ne idan bata da ciki amma idan tana da ciki fa sai ta haihu in ta haihu shi kenan idan ta kaba ta kare da za ta cikin wata ɗaya sai mijinta ya rasu kuma cikinta ya kai wata tara da aka saba kaga ta kaba sai ya kai ta wata nawa wata takwas haka za a zauna a jira ita ba wata hudu da kwana goma bane aihuwa ne kuma da zai da zai rasu yau ta aihu gobe ta gama ta kaba ina fata an gane to duka wa'annan abubuwan sai an yi la'akari da su har a zo abin da Allah ya rubuta hatta ya bulugul kitabu ajala har a zo yadda Allah ya rubuta muku na wajibcin zaman ta kaba da za a yi imma mai ciki ne imma mara ciki wa alamu ku sani bayan Allah anna Allah ya alau ma fi anfusikum duk dan noke noke da dan boye boye da kwana kwana da kuka yi Allah ya san abin da yake zukatan da haka ku bayyana alheri kada ku yi abin da zai zama barna wani lokaci ana samun waɗansu su wuce iyaka mace tana ta kaba har wani ya je ya kai ga mata ciki ko tana ta kaba ya je a yi maganan wani abu mummunan abu kada ku sacin ku da miji na dangantaka ko abokantaka ko wani abu ya saka wuce iyaka Allah ya san abin da kuke ciki da haka ku tsare ko ruhu Allah ya ce ana gargadin ku ma'ana ana tsoratar da ku cewa Allah zai muku ukuba in kun yaka wa lamu ku sani duk ɗan abin da ya faru ɗan ƙanƙani wanda a garin ka tare ka tare ka tare sai ka wuce iyaka baka sani ba wani abu ya ebe ka anna Allah gafurun lalle Allah mai gafara ne halimun kuma Allah mai haƙuri ne sai Allah ya ce لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة na'am ومتعوهم على المؤسر قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين to nan kuma an yi aure ba a tare ba sai aka rabu ana samu ko ba a samu shi ne Allah yake gada muku yadda za a yi idan mutum aka ɗaura masa aure da mace sai ya zamo ba rabuwa aka yi ba mutuwa ya yi ko ya hatsari a dawowa an tafi ɗaurin aurensa ko ana ƙoƙarin taro shi shi da abokansa wani abu ya faru ko ajali duka yana iya faruwa kowa da ƙaddararsa ko to in mutum aka ɗaura masa aure to mata an kai mata ta sadaki ta ci sadaki tunda mutuwa ya yi ba sakinta aka yi ba sannan za ta yi masa takaba sau tana nan a matsayin matarsa bayan ta yi masa takaba kuma za a raba gado da ita da ta yi takaba ko da bai je gare ta ba matukar an daura musu aure amma in an ce an yi baiko ba a daura aure ba baiko ba aure bane shi yasa matan da ake yi musu baiko maza suke ci gaba da saduwa da su haramun ne so da in yi mutu zaki masa takaba zaki ci gadon sa to ina yau mijin ki har ku tare dan an yi baiko baikon da ana iya banjewa a bata kuma wata wani zo aure ta ko ba a yi hatta saboda haka a yi a kokari a nisanci wannan abu musiba ce tsakanin ma'aurata mace kawai dan an yi baiko ka dauke ta ta zama matarka har ma wasu sai suke fidda wani hukunce hukunce na gangan to ai an je gidanku an tambaya saboda haka kuma kuma gidanku sun bayar ba an yi siga ba sannan mutane sun ji labarin an bani ki sannan na aika sadaki gidanku da haka ai an samu shaidu jama'ar gari sun ji an yi sad an yi an yi siga an yi waye da haka aure yayi wala duk wannan tawilin ƙarya ne in ka mutu za ta mata kaba ne ko za ta ci gado to yanzu kana nan da ranka ita ma tana nan da ranta lokaci mai bugo sai ubangiji ta'ala ya ce la junaha alaikum babu laifi gare ku idan lakatum nisa idan kuka saki mata malam tamassuhunna matakar ku shafi jikinsu ba autar durahunna farida ko ko kai wato kun kai gaba su sadaki sai suka yi to sai ku zo ku yi wani abu daban to a wannan lokacin tunda an riga an daura aure ta ci rabin sadaki ba an daura aure ba to ta ci rabin sadaki so da ka abin da za ku yi sai aka ce mini wa matihunna Allah su kaddara idan mutum mawadaci ne ya mata abin alheri gwargwadon arzikinsa ko da rabuwan ya kama ya ci kayan aure da muke yi jiki da shi wannan abubuwa da na baki a shirye-shiryen aure din na bar miki an gane wannan in za ka iya ka yi in ba za ka iya ba fa aka ce kai baka da wadata mene ne to amma wanda kuma ya zamanto yana da kaddarar babu wato ba shi da arziki to shi abin da zai yi sai mata'an bil ma'ruf sai ya bada wani abu a tsakani ne yarjejeniya tsakanin su da kyautatawa haka ne na'am haqqan alal muslimina Allah ta'ala ya ce wani haƙƙi ne akan babin kyautatawa to ɗayan biyu za a yi ita idan ta ga dama yaka ce rabin da na ci sadaki rabi a gunka na yafe maka ko shi ya ta maza ya ce to ba rabi za ki bani ba eh to da rabin da ya saura min da naki din na haɗa ni ba ya mazantaka ba ba a rubu lafiya ba to aka ake so ko da bai shafe ta ba sallaci وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير
to za mu cikon maganar mu wayan lallakatin muhunna idan kuka sake su min qabla an tamassuhunna kafin min qabla an tamassuhunna kafin ku shafi jikin su wa qad faradtum lahunna farida bayan kun ba da sadakin da za a ba su fa nisfu ma faradtum tana da rabin abin da kuka riga kuka bayar na sadaki wannan ya zama nata illa an yafu illa an yafu sai dai in ta yafi in ma daɗi aka rabu wata wata ba za ta karawa ba ko za ta ce kai kuma yi masa rabin sa eh in ko mai kyautatawa ce tana jin tausayin ka kai an sha wahala a bikin nan gashi Allah bai kaddara ba an samu matsala ko daga iyayensu ko daga gare su ko abin zamani sai da aka gama shirin aure aka daura aure sai gwaji ya fito aka ce to ga gwaji nan jina ta yi bai zauna daidai ba ba shi ma yanzu yana bata aure ba a'a yanzu an je an yi gwaji ba ta shi gwaji ba sai da aka zo daura aure yanzu gashi an gwaji an samu cuta ta HIV ko wani cutar da ba a so kaga rabuwa ne wanda ba kowa ne ya jawo ba ko in tana so ta ce kai ku hada masa rabin ma na bar masa Allah ta'ala ya ce mace za ta iya yin haka kuma ya halatta gare ta ina fata an gane aw ko kuma shi ya fi zai biye bihi ko gudatan nika ko kuma shi ya yafa abin da aka kulla auren da shi ya ce ya yafe nasa gaba daya ba rabi ne nawa ba to a hada da rabin nawa da rabin nata duka a bata tunda wannan matsalar ce ba da gare ta ba wai idan mace ta yafe ko namijin ne ya yafe wa ya fi kokari a cikinsu eh yawwa to ɗayansu dai ya yafe wa in ta'afu Allah ya ce wannan yafewan aqrabu littaqwa na yi tambaye ne amma ga amsar da Allah ya bayar wannan yafewar ya fi kusa da tsoron Allah ya fi kusa da nuna jin kai in mace ne ta yi ta kyauta in namijin ne ya yi ya kyauta ina fata an gane eh wala tansul fadl bainakum kada ku manta wani dattaku da mutuntawa tsakanin ku wato kyautatawa inna Allah lalle Allah bima ta'maluna akan abin da kuke aikatawa basirun Allah mai gani ne na'am
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقولوا لله قانتين
kun ga mu'jiza ta alqur'ani فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ana magana akan hukuncin aure saki idda sadaki gashi ana ta wargi ana ta nishadi ana ta wani abu ko to Allah ya ce kada ku manta da ibada sai aka shigo da ayoyi guda biyu na magana akan sallah sai kuma aka koma game da maganar wannan hikima ce ta alqur'ani so daga gane duk halin da kake ciki fa to sallah tana kanka sai Allah ya ce hafizu ala salawati ko ma wani yanayi kuke ciki ku kiyaye sallah ma'ana kar ku yi kwasa da sallah alkamsu guda biyar din nan bi addi bi ada'iha da bayar da ita fi auqatiha akan lokacin ta kamilatin cikakkiya domin me ku cika rukunanta ku cika sharuɗanta ba a wasa da sallah an gane ko yaya kake ciki to a zo kuma a yi maganar sallah wasalatul wusta da sallah mafi daraja malamai suka ce ita ce sallar la'asar sallar la'asar babbar sallah ce daga cikin salloli ya inganta a nassi in mutum sallar la'asar ta kubuce masa asarar da ya yi ta kai ga ya zauna gida mutane su dinga zuwa masa jaje. A ga ba wasa bane ko? Duk mutumin da yake walakantar da sallar la'asar to ana kwashe masa albarka a rayuwarsa kuma ya rasa imani. Da abin da za ka yi ka tashi ke sallar la'asar, kar barcin tsakanin azahar da la'asar ya dinga hana ka la'asar. Kar kasuwa ta yi daɗi an yi kusan tashi da la'asar ko? Ai karfe hudu za mu tashi kana kan kammala kan kaya har ka bari la'asar ta wuce. Kada ki bari a garin shirye-shiryen girkin gida ki ƙi la'asar. ta da kiba duk dai wato ita dai ita ce ƙarshen wuni ko za a tattare kayan shanya za a za a kai nika za a share gida za a yi kaza kaza duk wa'annan abubuwan kada su hana ku sallar lasar duk halin da kuke ci ku yi lasar akan lokaci wa qumu lillahi qanitina kuma ku tsaya a Allah kuna masu tsayi ina wato kuna biyayya kafin saukar wannan aya da ana iya magana ana sallah eh ba magana mai yawa ba kamar da yanzu sallar yara ko wani ya ɗanyi wannan magana wani ai kun ga da sallar yara zai ko to da ana iya yi to da yanzu ne zamanin surutun nan da cika mana masallaci za a yi da ai manya ba sa magana manyan duk mutum mai daraja ai bai cika magana ba malamai suna cewa in ka lura shi baki a rufe aka yi shi ko a buɗe saboda ba a san yawan magana amma kunne fa saboda an fi sayawan ji duk abin da ake faɗa a kanka kar a ji bakinka wannan ita ce daraja in dai kai ma ka bude bakin ka ai shi kenan yakin cakar baki sai arna eh musulmi da takobi yake yaki so da ka kar a dinga jin taka ka kama bakin ka kai shiru sai lokacin magana ta yi eh amma kunni yafi duk mutumin da yake da karinci za ga bai cika magana ba amma komai kai korafi komai kai magana komai ka ce komai ka ce an gaji duk abin da ka faɗa ka faɗi an ji to saurani To da ana magana ana sallah sai aka hana da wannan sai aka yace kunna na tukallim a cikin hadisi a cikin abu ne ci da mun kasance muna magana fi salati hatta nazalat sai da aka saukar da fa amarna bis sukut sai aka umarce mu da shiru wannan yana aka hana mu anil kalami a cikin sallah rahu shaykani imam al-bukhari da muslim suka rawaito da wannan hadisi wallahi da yanzu ne ake yin surutu a sallah da wani ma sai ka juya dan zai kawo maganar da sai ka juya gani saboda sai gumi yanzu yayi yawa in ana magana a bayan nan sai ka waiwaya Allah ya sauke to daga nan sai aka hana me yake gwada mana ba a san waiwaye a sallah ba a san soso sosai ba a san kama kafada ba a san motsa yatsu suna kakaras kakaras ana sallah kawai ka fuskanci ubangiji ka tattara zukatanka gaba daya har ma ai wani abu a tsare a ce ai abu kaza ya faru ya ce ni ina sallah ban lura ba amma abu ya faru ya ce ai ina sallah ina ganin su to kana ganin su ai kuma ka bar sallah to sai aka kawo mana wannan magana domin a kula da addini Allah ya ce fa in kiftum idan kuka ji tsoro wato farjalan aur kubana ko kuna tafiya a kar ko kuna kan abubuwan hawa kuna kan raƙumin kuna kan dawakan kuna kan alfadari da ba su ne abin hawan da ba yanzu ka ai mota zuwa ta yi to ko yanzu kuna kan mota ko kuna jirgi ko keke ko babur ko da kafa to kar ku bar sallah in dai lokacin sallah yayi to ko ana ko ana cikin tsoro an tafi wajen yaƙi to ai sallah an gane wannan ba za ka san gurin yaƙi da fitina ba sai in ka taɓa samun ka a wajen eh da yanzu an taɓa baka bindiga an ce ku je ku koro waɗansu sai lokacin sallah ya yi alhali suna harbi kuna harbi duk da haka yi sallah a nan za a gane jarumtarka a sallah an gane a nan wani gani zai toni tsoro ne zai hana da sallah a'a baka je gurin tsoro ba ne in wancan da bindiga wannan da bindiga ko bai harba ba zuciyanka a yake yake baka san lokacin da zai harba ba to in kuna tafa da kafa ko kuna kan abun hawa to duk ba abu nan ba ku yi sallah amma fa idan amintum idan kuka samu aminci to fazkurullah ku ambaci Allah kama allamakum malam takunu ta'lamuna kamar yadda Allah ya sanar da ku lokacin da baku sani ba ma'ana ku dawo ku yi abin da za ku yi ita sallah akwai sallar tsoro ita sallah a kowane yanayi ba an ana yin ta har imani kai sallah kana fuskantar alƙibla idan ta gagara kai sallah ko baka fuskantar alƙibla kuna iya sallah wasu suna gadin waɗansu kuna iya yin sallah a junanku in wasu sun yi ruku'u ku kuna tsaye in sun yi sujada kuna tsaye sai sun taso sun tsaya sai ku yi ruku'u sai ku sujada saboda kuna hango musu abokan gaba ka su cin muku duka wani ya halatta a sallah ina fata an gane in ta gagara gaba ɗaya ana gwamzawa suna harbi kuna harbi suna kara kuna kara kibau suna wucewa ar tashi yana tashi wuri ya rugurtse ne kai sallar a cikin zuciyarka ba lokacin da aka barka ga ka a tsaye ga ka a ruku'u ga ka a sujada kana ayyanawa a zuciyarka fa kana harbi ya halatta kuma ko kamammu masu kama mutane sun kama ka kana ɗaure tamau ba su barka kayi alwala ba su barka kayi sallah ba to kai ka su hana ka yin sallah a cikin zuciyarka babu lokacin da aka ɗauke wa mutum sallah sai lokacin da aka gusar da hankalin mutum da jinya ko da wani yanayin da baya cikin hankalinsa a lokacin da kawai ba zai sallah ba an gane shi yasa annabi ya ce al'adul ladhi bainana wa bainahum as-salah mu fa bambancin da yake tsakaninmu da kafirai sallah ne faman taraka ha faqad kafara duk wanda ya sallah ya kafurta duk mutumin da yake wasa da sallah baya yin rayuwa baya yin karshe mai kyau rayuwarsa ba ta albarka duk abin da za a yi ka kula da sallah Allah zai kula da kai an gane duk mutane masu kula da sallah har iyalansu Allah yana musu albarka abin da annabi Isma'ila ya Allah ya yabe shi da shi bayan an ce kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiya ko sai aka ce ya kasance na umartan iyalansa da yin sallah wannan ya gwada sallah ba kai kadai ba kar ka tafi asuba ka je ka dawo mata ka tana bacci sai da samu tashi ta sallah to bi kai ka tashe ta ita ma ta sallah haka kuma kar ka bar ƴaƴanka suna bacci ka je ka sallah ka dawo ka koya musu zuwa masallaci sallah ibada ce mai girma wanda mutum ya ajiye ta ya wulakantar da addininsa da haka ba a wasa da sallah ita sallah tana da matakai kusan guda hudu wanda ya karyata sallah ya kafirta wanda ya yarda da sallah bai karyata ta ba yana yi amma baya cika rukunanta baya cika ruku'unta baya cika sujadarta to yana sallah amma ba za a karba ba akwai kuma wanda yana sallah yana cika ruku'u yana cika sujada yana cika ka'idarta amma baya lura da lokacinta an gane shi kuma ya lokacin sallah ya wuce yana zaman sa amma ban ya tashi ya iya An gane? To akwai kuma wanda sun yadda da ita sun cika rukunanta amma sai su yi lokaci kaza ba za su yi lokaci kaza ba. Ce sa wancan Allah ya ce fa wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahuna. Kaga wannan wulakanta lokacin sallah suke da kin cika dokoki. Wannan kuma wasa suke da sallah idza qamu ila salati qamu kusala. Shi ko yana soso sosai yana juye juye yana waige waige bare tashi wani bokarewa ma wai sai a sallah. Saboda me? Allah ya ce wannan kuma sifar munafikai ne. wayancan kuma ‘yan wuta ne in an ce masu laka kun fi saƙar me kuka yi aka sa ku a jahannama ƙalu sai ce launa kumidal musallin mun kasance ba masalla duk mutumin da ba ya sallah ba zai shiga aljanna ba manzo Allah ya ce awwalu ma yuhasabu bil abdu min a'malihi yawm al-qiyamati as-salah farkon abin da za a tambayi mutum ranar alkiyama bayan an zo duba ayyukan sallah in ta kyau sai a duba sauran ayyuka in ba ta kyau ba ba za a duba sauran ayyukan ba ka yi azumi ka yi zakka ka yi hajji ba za ma duba su ba don in ta yi kyau sauran ayyuka sun yi kyau in ta ɓaci sauran ayyuka sun ɓaci an gane fagar kaba manzo Allah ya ce ya tabe wa kasara kuma ya hasara da haka mu kula da sallar mu a cikin jami'i tare da liman in zuwa sallah tare da liman kuma kuskure ne don annabi yana cewa in tsaye da sallah da jama'a in bi gidajen waɗanda ba sa zuwa sallar jami'in kona gidajensu za a ce manzo Allah ya kona gidanka karamin laifi kai yanzu a nan misali a mu tare yau yau dindire mu ji gidanka na gobara ce sarki ne zo tsaya ce a san gobara a gidan karamin laifi kai a garin nan to manzo Allah ya ce in ji in kona gidajensu wannan ya gwada ma in zuwa jami'i ba karamin laifi bane don ka taka kuma ka zo ka bi umarnin manzon Allah ko sai ce to za a rubuta ma lada zuwa za a rubuta ma ladan komawa don waɗansu wanda gidansu ya nisa ba za su iya zuwa yana ba su wahala saboda da akwai duhu ai ba lantarki akwai kwazazzabo babu kwalta babu hanya duhu baki kirin babu wata dabara in ba haske suka ce rasulullah ga yanayin da muke ciki annabi ya ce makanikum tukallakum akarukum sai da ya faɗa sau ku zauna a gidajenku inda kuke za a rubuta muku ladan taku zuwa masallaci ku zauna inda kuke ku zauna kar ku matso kusa da masallaci dan sun ce za su nemi fili su dawo kusa da masallaci su gina gida dan sallah ta musu sauki a'a taka ka je inda masallaci yake da ladan zuwa da ladan dawowa kana samu an yi a ina ga lokaci yayi ko eh na cika mana lokaci ne gobe sai mu dora wuri abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka kuskure ko tuntuba harci Allah ka yafe mana ya Allah muna roƙon ka yi albarka ga rayuwar mu Allah ka dakatar da shugabannin mu Allah ka ba su ladan ɗawainiyar shugabancin Allah ka sa albarka a nagari daga cikin 'yan kasuwanmu ya Allah muna roƙonka duk wanda muke nan Allah ka biya mana bukatun mu na alheri kwanaki goma na Ramadana Allah ya sa mu ribace su da ibada mai lada Allah karba addu'o'in mu ka sanya mu a cikin bayin Allah na gari ya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon nisantar ta abinda muke so na alkhairi Allah ka ba mu abinda ba na alheri ba ka canza mana da mafi alheri Allah sa farkon mu ƙarshen mu ya farkon mu kyau Allah sa mu cika da imani Allah ji kan iyayen mu hada mu da su aljanna alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala nabiyil karim wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum